kamar yadda aka sanar a satin da ya gabata cewa wannan sati shine lokacin karban taimako na tallafa wannan masallaci da wannan majalisi don gudanar da shi masallacin da kuma majalisa kwamitin wannan masallaci suna tunatar da 'yan uwa masallata da masu zuwa karatu cewa wata ya zo ƙarshe da za a ba da taimakon gudanar da masallaci wancan satin an zagaya an samu dubu sittin da wannan dubu sittin din ne suka siyo wannan dizel din da muke karatu yanzu wannan inji da kuka je yana ƙara taimakon da kuka bayar ne aka siyo mai muke ganin haske allah ya saka mu musu da alkhairi kuma allah ya saka muku da alkhairi kuma ga yan agaji nan sai a dawo a shigo a zazzagaya kowa ya ba da kulli mai tsoka mun yi bayanin account number a satin da ya gabata satin da ya wuce sani ba yau na zo da ita ko ba zo da ita yau ga ta nan ga account number din masallacin 5389696784 Jafar Mahmud Adam Jumat Mosque Money Point Money Point wannan shine account ɗin masallaci 5389696784 Allah ya ba ku ikon taimakawa Allah ya ba ku ikon agazawa kuma Allah ya ba mu ikon rike wannan majalisi ya ba mu ikon rike wannan masallaci don gudanar da addini da ibada a ciki a wace baiwa Allah ta rubuta tambaya daga kasar kamaru tana bibiyan mu a shafukan mu cewa malam mu yan uwanku ne musulmi a mace ce ta ce da Allah taimaka mata da addu'a Allah ya ba ta mijin aure tana neman Allah ya aurar da ita to mai mata addu'a Allah Allah ya ba ta mijin aure na gari ya Allah Allah ka ba ta mijin aure na gari ya Allah ka ba ta mijin aure na gari wanda kuma yake da muradi yake da bukata to zai iya zuwa yi magana yauwa don akwai lambar wayanta da komai da komai ka san dai matan kamaru yadda suke da daraja yauwa ka san ba ba lokal mata ba ne ba yauwa inda an ce ma da mace daga kamaru take to ta daban ne don alhazanku na birni can suke rububi suke zuwa suke ɗebowa to ga wata nan yar uwa ta ce tana neman miji Allah ya bata na kware kuma tana da dan aikin ta da take kagan zaka koma kamarun ma to kaga ba matsala kenan eh Allah ya sa albarka kuma ta yi addu'a ta ce su musulmi ne suna suna a wurin da suke aiki suna buƙatar a taimaka musu da addu'a saboda challenges da kalubale da suke fuskanta a matsayinsu na mata musulmi a wannan ma'aikata a wannan kuma ƙasa muna fatan allah ya taimake ta allah ya taimake su allah kuma ya bata miji na ƙwarai wanda ce malam da allah ina neman taimakon yan uwa da sai makamin da yawa sannan na manta ta turo da taimako na naira dubu goma sha biyar ta ce a taimaka wa marayu kuma tana ta wasuli da wannan kuɗi da ta bayar dubu sha biyar allah ya biya mata bukatarta kuma ya biya musu bukatu 2015 ta turo shi ta account dinmu na al'ansar da yake kan shafin ko mu na facebook da whatsapp to sai ga shi kwatsam wata baiwar allah kuma ta aiko ta ce su kuma ita uwar marayu ce an kore su daga gidan haya suna kwana a sauran kofar gida an zubo da kayansu a waje suna bukata a taimaka musu da addu'a allah ba su yadda za su yi kuma allah ya ba su wanda zai taimaka musu samu gidan haya zan zauna waɗannan marayu Allah ya baku yadda za ku yi Allah ya baku yadda za ku yi Allah ya rufa muku asiri kuma kamar yadda ku rubuta wannan takarda kun rubuto ta daidai ga wata yar uwa ta aiko da dubu sha biyar daga kasar Kamaru to sai ku zo ku samu da ikirma sai ku bashi account number din ku sai a tura muku wannan dubu sha biyar din da aka turo dama an ce a ce maka marayu ne so Allah ya saka muku da alkhairi kai kuma malai ikirma kai ka san yadda za ka yi ka gane waye ta rubuto takardar dan kada zuwa ya sallama wani ya zo ya ce ai mu ne muka rubuto ya baka account na iska ka je ka zuba masa kuɗi kuma to sai a kula Allah ya taimake ki kuma inda wanda zai taimaka musu da gidan hayan da za su zauna to in ya yaka shi ma bai yi laifi ba kuma ya kyauta kuma ya faranta mana shi ma muna masa addu'a ta alheri wannan ya ce allah ya ƙara maka lafiya da imani da nisan kwana amin allah ya karɓa allah ya karɓa mana wannan addu'a gaba ɗaya ya ce malam ina roƙon addu'arka da ta 'yan uwan wannan majalisi mai albarka akan aikin federal fire service da kuma navy short service da na ciki nake roƙon allah ya sa ni dace allah ya datar da kai wannan wani matashi ne da ya cika soja kuma ya cika wannan fire service ɗin yake nema addu'a allah ya cike shi ga wani ma makamancinsa da ya rubuto takarda shi ma doguwa yana neman aikin fire service ɗin ya ce yana neman aiki ne dai ya taimaki kansa ya taimaki yan uwansa kuma ya samu ya yi aure yana bukatar ya aure kuma akwai iyayensa suna cikin gajiya da haka yana neman wannan aiki ne don ya biya waɗannan bukatu allah ya taimake ka allah ya baka nasara ga lambar wayarsa ya turo da ma takardar shaidar ya cika fire service ɗin da haka akwai wani ɗan uwa da yake da hanya zai iya taimaka masa to taimakon waɗannan yara marayu taimakon addini ne Allah ya ba ku ikon taimakawa Allah kuma ya yassari malam shi ka ajiye takardar ko wanda ya tsara wannan ya ce assalamu alaikum malam ina da larura ta kafa yau kimanin shekara ɗaya kenan sanda za a yi min aiki na aiko wannan masallaci a taimaka min da addu'a yan uwa suke ta addu'a ina ƙara godiya akan wannan addu'a ta alheri da aka yi min na kuma gode ya ce sakamakon zaman da na yi shekara guda din nan an samu wasu bayan Allah a nan da suka bani jari saboda sun ga ina larura to ai musu addu'a Allah biya musu bukatunsu Allah kuma ya saka musu alkhairi Allah ƙara maka lafiya Allah kuma ya sa jarin da aka baka ya zama alheri a gare ka wanda ya ce assalamu alaikum malam Allah ya saka maka da duka alkhairi ya ce Allah gafarta malam dan Allah so nake a ja hankalin yan uwa su dage da yin addu'o'i domin wallahi yanzu muna cikin wani irin zamani mala yanzu an yi ittifaƙin cewa ana samun cases matsaloli na luwaɗi neman maza sama da yawan zinace-zinace an fi neman maza a kan zina da mata a yanzu a garin kano na ilaha illallah allah kiyaye ta ce malam ni shaida ne domin akwai wani abu aboki na kai da ya je neman wata alfarma wajen wani babban mutum amma wallahi wannan mutumin nan cewa ba zai ba shi wannan taimako ba ba zai yi masa wannan alfarma ba sai ya ba shi kansa ya sadu da shi ya yi fasikanci da shi malam don allah a ja hankalin 'yan uwa cewa mu dage da addu'a fa kada fushin allah ya sauka kanmu dangane da aikata wannan mummunan aiki Allah ya sauye Allah ya sauye Allah ya sauye kaga dai bayan wannan bala'i da ake ciki da yanayi da ake ciki yanzu masifa ce namiji ne madan uwansa namiji kuma abu mai ciwo shine sai ka ji luwadin nan manyan mutane ke yi babban mutum kana ganin sa daraja sai ka je neman taimako sai ya nemi sai ya lalata da kai yanzu daman namiji yana iya kwanciya da namiji ya luwadi da shi wannan aiki na dabbobi luwadi manzo Allah cewa fa mai luwadi mai neman maza uqtulul fa'ila wal maf'ul bih wanda yayi da wanda yayi da aka yi da shi duk a kashe su kisa ne hukuncin su kisa kisa duk namijin da iya da ya kwanta da wani ko kuma wani ya kwanta da shi da sansa da yaddarsa da amintarsa hukuncin su gawawwaki ne suke tafiya a bayan ƙasa ma yau gashi ana rubuto mana takardu a wuraren karatuka ana cewa wai alfarma za ka je neman aiki ko wani sana'a ko wani abu na rufin asirinka wai sai a kafa maka sharaɗin dole sai an yi lalata da kai yau namiji ya zama kamar budurwa saboda bala'i ba za mu ga mai kyau ba shi yasa ba za mu ji daɗi ba kullum ƙasa an lalace tsadar al'amura kullum komai farashi hauhawa yake hata ita kanta gwamnatin abin ya fi ƙarfinta ɗazun nan wani ya kira ni ya ce malam sai fa an dage da addu'a na ce me faru ya ce malam ka gaman fetur ɗin nan fa in ba su abu fa sai sun kai shi dubu ɗaya na ce litar mai dubu ɗaya ce wallahi malam in ba sa ya kai ba ɗan najeriya sai ya zo ya sha man fetur dubu ɗaya dubu ɗaya ma iya abin da Allah ya kaddara kenan aka aka tsammani Allahu alam da abin da zai biyo baya yace a yanzu hakan fa wai ana bada wai wani temporary subsidy wai akwai wani taimako wai da gwamnati wai take barwa don ta rage yawan farashin man da in an kyale man a kasuwa ne da fa ba a isa ba sai an siye shi dubu ɗaya ana ta kuka jiya ake ta kuka mun gaji mun gaji wayyo Allah mun gaji a ba mu wuri a yi kaza ba haka aka yi ba to yanzu ba tsadar ma har an saba da ita kawai wani yake ce mun jiya shekaran jiya wanda ne muke magana muna magana akan azumi ya ce a yanzu haka fa malam kwanan siga ɗaya naira dubu hudu kwano ɗaya na siga dubu hudu in na rufe ido na haka ina iya tuno muna sayan kwanan nan dubu wannan ɗari bakwai ɗari shida wallahi kwanan siga da talaka zai zuba a koko da kunu ya sha dubu hudu da wani abu yanzu kaka ne an girbe masara ana ta tsarewa ana abin nan kaje ka tambayi buhun masara ɗaya nawa ne yau in aka ƙara wata biyu wata uku wata kaza nawa za a sai masara ba abin da za ka taɓa shi bai da tsada komi ya lalace yalan bello ya lambella duba ya lambella fa nan ba ake zuwa a noma fa a tona a shuka a yi masa bayi da ruwan kwata ko da ruwan kaza ma wallahi yanzu idan ka ba da ɗari biyar yar ƙaramin leda bak ɗin nan rabin ta za a baka waya ɗaya naira ɗari tufa tufa tufa apple ɗari biyar ƙwaya ɗaya ɗari biyar tufa wanda da muna sayan ta hamsin muna cewa wannan wani irin bala'i ne dozin ɗin lemo naira ɗari ɗari da hamsin yanzu dubu ɗaya ban sani ba shugabanninmu ko suna iya fahimtar wannan wai sun san halin da ake ciki gwamnati tsada tsada abinci ya gagari mutane yunwa talauci yanzu numfashinmu ne kawai ya saura mana ba su sa shi a kasuwa ba Allah kare ba su iko kun ga irin wannan bala'ai da suke faruwa kuma a kasa controlling ba wanda zai iya magancewa to ka rubuta irin waɗannan laifuffukan suke jawa su kansu shugabannin sai Allah ya toshe basirar su bara ma su iya kama ta inda za su iya sauƙaƙa wa talaka ba kaga muna da mai muna da fetur muna da gas muna da waye komai da ka sani muna da shi amma malam ka san me yake faruwa man namu madaran man namu crude oil din namu shi za a ɗauka sai a kai shi ƙasar waje sai a sayar da shi saboda man najeriya iya da kyau man najeriya yana daga cikin mai mai tsada a duniya sai a sayar da shi sai a siyo mana wani wanda bai kai namu daraja ba sai a shigo da shi ga injuna ga kamfanonin tace man abin mamaki da kasa an mana sanmu wai din najeriya gaba ɗaya gwamnati ta kasa gyara matata matatar man fetur muna da man a ƙasarmu a tona a tace mana mu samu arziki da amfanin da ke cikin sinadarin man fetur ɗin amma wai sai dai a ta ɗora shi a jirgin ruwa ana kai shi ƙasar waje ko dai a taco shi a can su kwashe abinda za su kwashe a kawo mana ruwan ko a sai da shi a siyo mana wani mai mai arha shi yasa yanzu da ka zuba man kana zubawa da ka je wuwu ka da sai ga ya ƙare ba na ƙasar ka bane na wani ƙasar ne aka kawo sai ka kasa gane ina za ka je kwanan nan malam na je mun ƙasar kamaru a ina ba ku hutu ko kun ga dai kamaru ne yan uwanmu ne kamaru afirka amma wallahi kudin kamaru ya ninka ninka ninka ninka na najeriya yanzu wanda yake kamaru da ya dan canja yan kudinsa in ya zo najeriya nan sai cika tirela hankalinsa a kwance amma mu kudinmu yadda ka san yayi yadda ka san bola haka za ka yi ta tara su sai ka haɗa kaza kafin ka samu kaza jaka ɗaya a ce dubu ɗaya da ɗari takwas ko dubu biyu jaka daya jaka daya duk kasashen afirka nan gaba daya dukansu gaba daya kudinsu ya fi na najeriya daraja mu kan mu ne wulakantattu tozartattu kuma duk mun fi su arziki mun fi su yawa mun fi su arziki idan ka je kasashen afirkan duk gaba ɗaya yawanci kayan najeriya ake amfani da shi in ka shiga nijar haka ne in ka je ka gana haka ne in ka je kamaru haka ne in ka je chadi haka ne in ka je ina kayan najeriya ne shi ake ɗauka aje a kai musu lemukan mu shi suke ballewa su sha ruwan shan mu shi ake lodawa a kai musu sabulan mu shi ake kaiwa omon mu shi ake kai musu amma kudaden su sun fi namu daraja nesa ba kusa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan kasuwa yanzu har sun gaji da su je kasar waje su ce za su saro kaya in dai da dala ne kana zuwa duk guzurin da ka taba da shi da ka je ka mai da shi dala kudin za su motsi sai su zama ba za ka iya yin sayan kaya da su ba kuma wallahi mun ga wadannan shugabannin in suna so za su gyara kuma sun yi alkawari sun ce za su inganta mana tattalin arzikinmu amma gashi har yanzu kamar an shuka dusa shiru kake ji suna ta hidimar su kurin a yi maka bayani ma me sababi me dalili shiru kake ji an talaka ya shiga uku a ƙasar nan sai dai Allah ya fitar da kubutar da mu kawai daka ni dai kullum wasiya ta gare ku shine ku bi Allah kada wahalar ta yi yawa zero zero bai ba zero a nan zero a can bai ba to wannan mu dan kula da ibada da bautar Allah da kiyaye halal wani ya ce ya sai ko abun hawa ne ana masa hassada a taimaka masa da addu'a ai dole a maka wannan halin da ake ciki ba dole a ma ba to Allah sa albarka wani ya ce ya samu abin hawa ana masa haya mai addu'a Allah ya taimaka Allah sa ma albarka kuma ka rinka kawo taimako masallaci wa kai ta zumburo mana uban takarda muna ma addu'a ka ce ana maka haya ka rinka kawo tallafin ka masallaci yawa in ka sake turo takarda baka ba da taimako a masallaci ba za mu ajiye ta a gefe gaisuwa mai yawa da fatan alkhairi gare ka malam muna maka fatan alheri wai wannan ya ce wai idan ya zo yin bawali sai ya rinka fitar da mani ta gabansa a ba dai mani ba kam aibi zai yi ba kana fitari ka fitar da mani mani baya fita sai da babbar sha'awa mai karfi baka da lafiya ka je likita ya duba ka sai dai mazi ne ko wani abun dai ko wani infection ne ya same ka wani ruwa kake fitarwa kamar zaka je asibiti in sun gaya maka menene kake fitarwa to sai ka kawo takarda mu kuma mu haɗa maka da addu'a bayan ƙwayoyin da suka baka kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ya gafarta mana Allah ya sa aljanna makoman mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi